والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ينقوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بانغي سواتا الدين المسلم في أيومنا أشرين تقوس قوة ذو القاعدة a hijira ta 1445 muna kuma a biyar ga watan shida shekara ta 2024 Allah ya kaddara muna zama a wannan masallaci na Muhammad Tasi'u Foundation a Bariki GRA a garin Gumel a ci gaba da karatun littafin Kitabut Tauhid kafin tafiya hutu ɗan uwa idan ba su manta ba mun tattauna ne akan babu ma ja'a fi ruqa wata ma'im mun karanta babin mun ji masail da suke cikin babi ɗin sai kuma sabon babi da za mu tashi karatu a kansa insha Allah ta'ala babu man tabarraka bi shajarin aw hajarin wa nahawihima babun da zai yi bayani man tabarraka wanda ya nemi albarka bi shajarin da wata bihiya aw hajarin ko wani dutse wa nahwihima da makamantan wannan man ana za ta iya zamantowa ismu sharfin ne jawabin shi shine ya zamanto shi ma yana cikin mushrikai duk wanda ya nemi albarka da wata bihiya ko ya nemi albarka da wani dutse idan ismu shart ne to jawabu shart yana cikin musulma yana cikin mushrikai idan kuma mausula ce babu man tabarraka bi shajarin aw hajarin babin da zai bayani game da hukunci ko game da neman albarkar bihiya ko dutse kamar hukunci ake nema har yanzu dai shi ma hukuncin baya tsallake shirka me ake nufi da neman albarka da bishiya ko dutse wani abu ne da ake da yaƙini ko ake da zato Allah ya yabi wannan abin ya sa masa albarka cikin shi a iya samu wani bigire Allah ya albarkaci wannan bigira ko a samu wata bihiya Allah ya sa mata albarka ko a samu wani dutsi Allah ya sa masa albarka to dalilin wannan albarkar da ɗan adam ya ga Allah ya sa sai ya ce to bara ya ɗauko wani sashe nata ko ya je jikinta yi sallah ko ya je jikinta ya yi addu'a ko ya shafa ya nemi kamun ƙafa da ita to wani abun shirka ne malam da ya ce wani hawiha ba lalle ba sai iyaka bishiya ko iyaka dutse inda za ka samu kabarin wani mutumin ka tabbatar ya yi albarka ya yi addini ya yi matsayi ka je kabari ka nemi kamun kafa da albarkashi wannan abin yana cikin shirka wannan kuma kabarin ko kabarin wane ne a iya samun wani kogo misali kamar kogon da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in hijira ko ya ɗan zauna a cikin shi a gharin saur ko garu hira wanda ya zauna kafin annabta da wanda ya zauna kafin ƙarasawarsa garin madina ba zai rasa albarkar manzan Allah ya taɓa zama a cikin shi ba to ka shiga cikin wannan kogon da niyyar wata albarka da Allah bai faɗa ba wannan shi ma na jefa mutum a cikin shirka ko wani bihiya a garinku ko wani ruwa a ɗauka wannan ruwan idan an ɗauka an yi sinadarin kaza da shi za a samu albarka iri kaza shi ma wannan shirka ne akwai wanda suke canfa ruwa a ce wannan ruwan duk wanda ya sha ba zai ƙara jinya ba wannan ruwan duk wanda ya sha zai samu arziki wannan ruwan duk wanda ya kaza zai samu kaza wannan yana faɗowa a cikin irin wannan babi din ko a samu ta ƙubba ƙubba wurin da ake warewa manya-manyan shehunne a musu kamar gida a masa tulluwa irin ta masallaci kamar husumi an ka ɗauka kamar masallaci ne amma an ka ji sai ka da kabarin wani shehu ne a ce kuma gurin yana da albarka wani lokacin har ziyara za ka ga ana yi kuma a karɓi kuɗin ziyara a shiga wannan gurin to idan an nemi wata albarka ta haihuwa ko ta ƙaruwar arziki ko ta ƙaruwar kuɗi ko ta ƙaruwar kaza da wannan gurin da Allah bai ce yana da albarka ba yana faɗowa a cikin babi na shirka Allah madaukakin sarki ya tsare mu mala yace a babin wa qaulillahi ta'ala akwai fadin Allah madaukakin sarki afara aitumul lata wal uzza wa manata salisata al ukhra Allah ce ku ban labari mana dangane da allata da al'uzza allat da al'uzza dukkaninsu gumaka ne na larabawa wa manat da manata al-salisata al-ukhra cikon ta uku wannan sune manya-manyan gumaka na larabawa amma ba su kadai bane ba tarihi ya tabbatar ko lokacin da aka yi fatahu maka sai da aka ture kusan 300 da wani abu a iya ɗakin ka'aba kuma kowane ƙauye da ƙabila kaje suna da gunkinsu amma babban wanda larabawa suka yarda da su kuma suke neman albarkarsu akwai lata akwai al'uzza akwai manata su ma idan za ka bibi tarihinsu bai wuce neman albarka ba allata ɗin ya danganta da tafsirin da malamai suka bada wasu suka ce ta'anifi ne na allahu yadda allahu yake namiji to allata ta matar allahu haka al'uzza haka manata tare da ci akwai wanda suke karanta ta allata da allatta da shadda akan ta'un ɗin wasu suka ce dutsi ne Allah ta ɗan wasu kuma suka ce wani mutum ne aka yi mai karamci a zamanin jahiliya idan mutane suka zo aikin haji yana haɗa zuma da garin alkama a yi wani abinci ko kunu mai daɗi kamar oats to sai a riƙa ba mutane suna sha da ya mutu sai suka yi ƙoƙari aka kama hotonsa aka sassaƙa don ake tuna irin albarka da alkhairi da yake da akwai daga baya sai ake kamun ƙafa da shi asali kenan bautan lata ta biyo wani aikin alkhairi ne da aka yi al'uzza ita kuma gunki ne na larabawa tsakanin maka da garin ta'i an mata ɗaki an killace a matsayin kamar guri ne na ibada mutane kuma suna bauta masa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a bayan an yi fatahu makka ya tura khalid ibn al-walid cewa ya je gurin al'uzza ya rushe ta bishiyoyin da suke gurin ya tare su ya ruhe ɗakin ya dawo wajen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya bahi labari ya ce abaka aikata komai ba ya ce ka sake komawa yana kuma ya je tadda wata mata an ce tana ɗaukan ƙasa tana watsawa a jikinta ga ta da gahinta ya irin buya ya ɗin nan ya faɗi ya tashi khalid ibn walid sa ta kofi ya kashe ta yana dawo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce maka tilkal uzza wannan ita ce uzza ita ce ka kashe wannan duka bisa tafsira ne na malamai ko dai Allah ta zama to ta'anisi na Allahu ko kuma wata mutumin da yake bajinta al uzza ta'anisi na al aziz ko kuma ita waccan gunkin da aka tura ko aljana ko bokanya da aka tura Khalid ibn Walid ya kashe ta manata shi ma gunki ne tsakanin shi kuma makka da madina a nan aka yi gurin bautar shi to wannan su ne manya-manyan gumaka da larabawa suke kamun kafa da neman albarkarsu sai allah maɗaukakin sarki ce to a bahi labari a kansu su mai matsayinsu yadda kenan mutanen larabawa suka nemi albarkar lata har ta kai su ga bauta mata da al'uzza da manata to kuma inda za ku ɗauki wasu duwatsu da tsakonkwani da waye sannu a hankali irin su lata da uzzan haka za su koma su kasance muku daga aikin da kai ko a tashin farko bai zama shirka ba sannu a hankali yana iya zamantowa wani abin ya zama shirka shi yasa za ga wanda suke neman albarka da ruwa to za ga da ƙarshe wannan ruwan yana dawo musu abin bauta ne ina ji na sha na faɗa a nan gurin mako daga cikin african traditional religions da aka yi akwai osun jihar osun ko ai asalin osun ɗin ruwa ne mutanen kabilar sun yadda idan shekara ta yi wata rana ce ake warewa kowa zai tafi wannan gurin da wani makayi sai ɗauko ruwa so wannan ruwan an ce in ka yi wanka da shi ko ka sha to har shekara ta wuce ba za a samu jinya da larura a jikinka ba kuma yana kawo karuwar arziki so in ka ɗauko ruwan kan shekara ta ƙare kaga zai ƙare he ka ɗauko ɗan kaɗan he ka ƙara kwarara ruwa a kansa to hima zama mai albarka asali ne ruwan osun a gurinsu ranar da za a je ɗauko shi duka mutanen garin suna yin kwalliya su yi ado kowa ya sa fararen kaya maza da mata haka suke zuwa daga ƙarshe sai zamanto musu kamar gurin abin bauta shi ne ruwan osu haka in ka samu waɗanda suke da dutse ba maki a ce ya yi nauyi ko ya wani fasali mai kyau ko gurinsa ana samun ciyawa ko gurinsa ana samun wasu dabbobi masu albarka sai a ƙaddara wani dutsen yana da albarka in ka je kaɓantar ka kayi gida cikin dabbobin ka ga ana yin sa'a kamar bahaushe akwai wata kaya da da muna yara ko mai dan furkaci haka idan mutum za a yi tallar goro ya dan ballo ta ya sa masa a jikin bakar goro ya ce ana yin ciniki sunan biyar sa'a ko ko duk ba santa ba na tsaraka ko tsarakar ciniki ko haka ake sai mata za a ganta ballarta ake za a ga mai talla in ka duba dan farantin san kaga an dora ta to wani abu yana kawo ciniki ne so wannan abin yana cikin neman albarka wasu kuma ka je gidansu sai ga an rataye wani abu wannan abin da ake ratayewa ana ganin inda wannan abin ana samun albarka ko makiyaya a cikin jigonsu ko garkensu akan ɗauko wani abu a sa ana ganin inda shi akwai albarka don ya zamanto hanyar neman albarka ce ta hanyar da Allah bai shar'anta ba to tana kaiwa zuwa ga wannan shirka din Allah madaukakin sarki ya tsare mu hadisin da malai ya kawo a cikin babin yace an abi waqidin laysi qala kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ila hunain abu waqid allafi yace mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ila hunain zuwa ga hunain hunain gari ne gefen garin maka bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi fatahu maka da yaki ya ci garin maka da yaki to babbar kabila da ta rage sune hawazi sune suka taru a gurin Hunain wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsakanin rindinar musulmi da ya taho da ita da wanda suka musulunta a garin maka da wanda suka musulunta a gefen maka sai da rindina ta soja sama da dubu goma su kuma hawazin da suka ga cewa manzon Allah ya ci garin baka da yaki sai suka ce to min irin yakin da ba a taba yin irin shi ba duk wanda zai fito ya fito da dukiyar shi baki daya ya fito da kananan yaransa ya fito da matan shi in ya ga cewa duka dukiyarsa da rewarsa tana gabansa to duk bala'i ba zai gudu ba su kuma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su taba ta yaki da yawan sojojin da suka fita ba sai suka yi fankama guda biyu a hanya fankama ta farko suka ce in saboda yawa ne ba a isa a ce mu a yaƙi ba saboda sun fita yaƙi su 313 sun ci nasara sun fita yaƙi su 700 da wani abu sun ci nasara wannan sun fita su dubu ke na har munafikai da aga abokan gaba 300 da wani abu suka zare kaga saura 700 da wani abu an tura mutum 40 an tura mutum kaza yau suka ga su sama da dubu goma sai suka yi fankama fankamar su ta farko fankamar su ta biyu ita ce neman albarka da sa'a a gurin da ba a neman sa'a so amma sahabin da yake so ya kawo maka hadisin dan karka zargi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ce waɗanda suka yi aikin bacin sun fita daga manzon Allah sai ce wa nahanu hudasa'u ahadin bi kufrin mu din a lokacin hudasa'u ahadin ba mu dade ba bi kufrin da barin gidan kafirci mana an yi fatahu makka a yau gobe jibi aka ce a fita yaki to musamman da ya musulunta a kwana biyu ko uku ya kake tsammani ya manta duk wata al'ada da ya samu ta jahiliya ba zai yi ba ya kake tsammani duk wani arnanci da sabo da ya saba ba zai yi ba kamar kirista ne ya musulunta yau da azahar idan sallar isha ta yi za ku ci abinci karka yi mamaki ka ga yarin ido ya ma haka ko saboda me yanzu nan ya musulunta bai ma gano cewa neman sunan Yesu almasihu kuskure ne sai da in ya heka rike hannunsa ka ce qul bismillah mu idan zamu ci abinci a musulunta muna cewa bismillah wa kul bi yaminik sa hannunka na dama wa kul mimma yalika ci gabanka yanzu ka karantar da shi irin karatun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ba mamaki idan dare zai kwanta ko ba kwanta ake a haƙarƙarin dama ba ka karanta addu'o'in da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma bika wada'tu janbi wa bismika arfa'uhu ka karanta subhanallahi alhamdulillahi Allahu akbar ka cike ta la ilaha illallah ta dari ba ma ke kuma ga gurfana a gaban gwadansa ya rintsa ido sai ka rike hannunsa ka ce wannan ma ba haka ake a musulunci ba so wannan yana magana cewa kenan duk wanda ya baro wani labari ko wani addini ko wata aqida ba ka tsammani dare ɗaya canja ba zai taɓa iwa ba mun zana da wani bawan Allah ya ce wallahi tallahi malam ya ce ni a gidan zazzaki anan na samu alfa ya ce mu ne ‘yan takifan shi'a ya ce na rantse da Allah duk wani abu da ka sani na shi an ce an yi da ni ya ce babban abin da ya ba mu matsala guda biyu ne ran farko ran da za a yi fito na fito da wasu sojoji ne da waye ya ce wallahi ina cikin wanda suka tsare gidan malam ya ce kwamandanmu ya zo ya muna ya motsa mu ya motsa mu ya ce na rantse da Allah ji ne ko mala'ika ta hoya na tunkare shi yace duk yadda za a yi karku gudu yace to yace wala duk mun dauka yace kawai da muka gama haimaga maga kawai ya juya zai tafi yace ina za ka yace shi zai hijira ta yace wallahi wannan abin da yace shi ne ya sa karaya a zuciyar mu yace wallahi malam da ni aka yi wannan abin yace to Allah da ya taimake ni dan uwana dan izala ne ya ga mun sunan garin yace ya dage a kaina Allah da ya taimake na fahimci addini yace to in taso in bar garin mu in dawo gurin sa saboda ya zaman to na kama sunnar kuma ba an gine sa da ido ba yace da yazo na zauna a gurin shi ake karantar da ni sunna nake karatu yace aka sani malamin islamiya yace ni tsakani da Allah na higa aji ina karatu yace to a cikin irin zagaye wata rana ina zuba karatu yace he malam he da masa ya zagaye wata window eh da duka karatun da nake yi an ci ne to da ustaz bismillah yace yadda muka je Uhud zauna yace to ai wannan duk abin da kake karantar da yara shi an ci ne yace wallahi ba ma sani ba saboda ina so in nuna maka wai tasirin abu in ya shiga jikinka to lokacin da zaka koma masa ba ka san ka koma masa ya ce heda aka an karar da hisan nan ma ya aka rita yanzu abin da yake faɗa shi an ne bayan ya musulunta ko bayan ya dawo cikin sunna yanzu ne yake ganewa to yasa za ga idan mutum ya saba da abu barinsa a ɗan ƙanƙanin lokaci yana da matuƙar wahala to hisa hima ya kawo to gaci ya ce wa na'anu hudasa'u ahadin bi kufrin sai ce al'adar mu walil mushrikina sidratun ya akufuna indaha mushirikai na larabawa suna da wata magariya ya akufuna indaha suna zuwa su nannage su tare a gindinta idan suna da wata bukata to sai kowa ya je ya tare a gindin wannan bihir al'aitikafi ne almukusu tawil mutum ya zauna na tsawon lokaci ya dimanci abu guda daya ina ake kiransa al'aitikaf kamar da ake kiran itikafi na musulunci sai ce to ya akufuna indaha suna nannagewa a gindinsa su zauna su dade wai rutuna biha aslihatahum sai kuma su rataye makamansu a jikinta idan za su je yaki to sukan samu wata rana kowa ya kawo makamin shi sai a rataya a gindin wannan magaryar sai kuma su zauna ko suke faɗin abin da za su faɗa ko suke addu'o'i ko suke kamun ƙafa su dai suna da itikadi in sun yi wannan to za su yi nasara kuma ba su taɓa yi ba ba su ci nasara ba wai nutsu na biya aslihatahum yuqalu laha wannan magaryar ana ce da ita zatu anwaqin to kaga wannan al'ada zaunanniyar al'ada ce ta shiga jini da tsokar su yace famararna bi sidratin to mu ma a hanyar wucewar mu hunain tunda mun san idan an sa makami a jikin magarya ana cin nasara kuma ga magarya a banza faƙulna sai muka ce ya rasulallah ya manzan Allah ga shawara mana ida Allah na za ta anwatin kama lahum za tu anwatin mu ma sama mana za ta anwat magaryar da mushrikai suke rataye makamansu su nemi sa'a mu ma nema muna sa'a da ita kama lahum za tu anwatin kaga yanzu me ya zauna a jikinsa in an sa takofi a jikin magarya akwai sa'a so abinda malam yake so ya kawo maka a muhalli shahid kai ma idan kana da wata bihiya da ka ɗauka idan ka ci ganyenta da safe ko ka dafa ta da safe idan za ka fita akwai sa'a ko alkhairi har yanzu kana koma irin wancan aikin ne na larabawa idan akwai dutse za ka yi tafiya in ka shafa jikinsa akwai nasara ba tsautsayi har yanzu kana komawa in za ka bi ta wani kabarin shehu ka je ka masa sallama akwai matsala idan za ka fita wani masallaci saboda wannan masallacin ka canfa duk ran da zan fita ina bi ta wannan masallacin na yi sallah raka'a biyu to ban taɓa rasa abin da na je nema ba to wannan tabarruki da wannan masallacin waye ce maka lalle kai in har raka'a biyu za ka yi za ka fita to babu laifi ka yi a gidanka ka yi a unguwarku ka yi a kowane masallaci amma ka ware wani masallaci ka ce sai a shi za ka yi a shi ne ake samun wannan sa'ar to neman albarka ne da abin da Allah bai ce akwai albarkar a cikin shi ba to da suka faɗi wannan kalmar faƙala sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da su Allahu akbar sai Allah mai girma innaha sunan ya ce wannan ita ce sunnar da Allah ya yi alkawari sai sun bi ta manzan Allah wata rana yana ma cikin hadisin ƙultum wallazi nafsi biyadihi wannan kalmar yace na rantse da Allah ta yi daidai ne kama qalat banu isra'ila li Musa irin yadda banu isra'ila suka ce da annabi Musa bayan duk bala'in da aka yi da fir'auna da ba ta kashi da kisa da suka gani a zahiri da mutuwa amma da Allah madaukakin sarki ya tsallakar da su suka ga waɗansu mutane suna bautar dan marake sai suka ce ija Allah na ilahan kama lahum aliha mu ma sama muna Allah man wanda zamu ke ganin sa kiri da kiri kamar yadda waɗannan mutanen suke da Allah da suke gani kiri da kiri kai Allah kai an je lahira ba a ganin shi amma sun yadda kuma Allah nasa yana aiki fa yanzu nan ya zaba su da banu Isra'ila da banu Isra'ila da Fir'auna har suka ce masa ya Musa inna lamudrakun ko lalle fa kama mu za a yace musu kalla inna ma iya rabbi sai hadin akwai ubangiji zai gaya mun abin da zan sai da je bakin tokin aka ce yadda ki kogin da sandarsa yadda ka ya dare gida 12 kowa ya bi hanyarsa daban suka tsallake annabi Musa saboda kar a shigo ruwan ya juya yake dukan kogin yadda na dake ka kasan dare yanzu bara an dake ka ka sake na rike kar su shigo in Allah madaukakin sarki ya ce masa watrukil bahra rahwat ko ka bar kogin yadda yake a sandaran haka ake so su ma zo su da gurin su shiga suka shigo sai da suka shigo suka nitse baki ɗayan su Allah ya ce kuma kogin ya koma ya narke a gaban su fa aka yi wannan yanzu da in an ce mashi ba Allah zai da ba Allah amma da aka tsallake suka ce ita Allah na ilahan kama lahum aliha ka ba mu Allah da zamu ke gani man kiri da kiri kama lahum aliha shi yasa matsalar banu Isra'ila har gobe ana kira su materialistics ko su abin da za su gani a zahiri su suka yadda da shi amma an banna wanda aka sako masa abinci daga aljanna ko almanu wa salwa aka ce shiga wannan garin duka da kan mutane aka ce ku shiga kuna shiga za a baku nasara a kansu aka sako muku tsuntsaye aka maku tufana a fihu ko kuka kawaɗi kalma ta ta'addanci aka ce za ku yi kwaikara arba'in ba ku gane hanya ba suka yi hekara arba'in ba su gane hanya ba wannan fadin a bayan an tsallakar da su amma har yanzu suna faɗa iza Allah na ilahan kama lahum aliha to wannan kalmar da suka faɗa iza Allah na zata anwatin kama lahum zatu anwatin daidai yake ku ce sama muna abin shirka kamar yadda mushrikai suke da abin shirka shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa musu yace wallahi daidai take da maganar banu isra'ila ij'alna ilahan kama lahum aliha dan haka kenan a dauki takofi a sa a jikin wata bishiya a ce in an sa za ta yi albarka ba za a yi nasara akan ka ba kamar ka nemi wani Allah ne na daban yasa ce kamar daidai take da ij'alna ilahan kama lahum aliha qala sai manzo Allah ya ce innakum qaumun tajhalun har yanzu ko mutane ne da akwai jahilci a tare da ku haka annabi Musa ya bada ansa haka ita ce ansar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga mutanansa lalle kuna da guntun jahilci manzon Allah bai kafirta su ba da wannan kalmar kamar yadda annabi Musa bai kafirta mutanansa da wannan kalmar ba amma har yanzu fahimtar addini bata kama jikin su ba da haka yanzu kenan duk wanda Allah ya kaddara ya musulunta a hannunka ko ka aure kirista ta musulunta ko ka aure bai yahudiya ta musulunta to kana da aiki fa fafur kullum ka sa mata ido saboda me akwai wauta abin da yake kwakwalwata duka ake so a zazzage a zubar a sa mata sabo daga kullum za ta baka karatu kullum za ka goge wannan karatun za ta gaya maka a bauta za ta gaya maka a sallah za ta gaya maka a azumi za ta gaya maka a aure za ta gaya maka a reno za ta gaya maka a tarbiya kullum sai ta kawo sai ka cire kuma sai ka sa mata na addinin musulunci da aka ba ƙaramin aiki ba ne auren kirista ko auren bayahudiya in ba haka ba kana ji kana gani da kai da ita ɗin madadin ka kwace ta ko an fusa kuma ahalikum nara ita kuma yata zamanto ko zaujaki ko Allah wada Allah rufa asiri yata ja mutunta ita kudinta ta Hausa da ƙarfi za ta ja ka ta kai ka wutar jahannama Allah ya rufa asiri ija Allah na ilahan kamalahum aliha qala innakum qaumun tajhadun sai manzo Allah ya ce la tarkabanna sanana man kana qablakum yace wallahi sai kun bi tsarin magabatan ku duk barnar da yahuda suka yi sai kun yi duk barnar da nasara suka yi sai kun yi duk barnar da mushrikai suka yi a gaban ku sai kun yi sune sanana man kana qablakum majusawa yahudawa kristoci wannan hadisin akwai hadari da barazana a jikinsa isa za ga ku yi ta wa'azi ku yi ta wa'azi ku yi ta wa'azi wallahi mutane kunnan su baya ji abinda suke so hi suke so in dai bai hude yayi to he sun yi kar ma ka bata lokacinka kawai dai zaka yi wa'azi ne wa zakir inna fa'ati zikra wa zakir inna ma anta muzakkir kara dai wa'azi din ne kawai amma wanda zai shiryu kadai Allah kadai sani amma in dai an yi karka raba ɗaya biyu wallahi sai an yi a garinku duk wata barna da ake a america wace ce ba a yin ta a nigeria wadda dai kasan ta zo america ba ta zo nigeria ba wace ce ya huce indi an yi ta a america to ana yin ta a nigeria la tattabi'unna sanana man kana qablakum wanda yake gaya maka dubarna inda an ce maka behudu ya fara kaza to kana zaune za ka gani ana yi a garin ko wannan ci gaban na zamani duk abin da behudu ya an yi da na alherin da ba na alherin ba an yi rikici akan rediyo an yi rikici akan wayar hannu an yi rikici akan karatun boko an yi rikici akan aikin gwamnati duka yanzu an sallama ba ba a ganin laifi ne ba a ganin me kuskure ne watakila an yi ta rikici da malamin kafin su yadda ni da kunne na tar da malamin da ya rantsa da Allah ce wallahi tallahi rediyo gunki ce duk mai sauraron rediyo yana sauraron gunki ta kuma rikoda gunki ce ya ce ya za a yi a ce mutum ya mutu shekara talatin ka ɗauko wani abu ka sa kuma ka je shi raɗau raɗau yana maka magana kamar hini a gabanka ya ce wallahi gunki ce sahibi ya dafa kaga iya ka fahimtar sa kenan to amma yanzu da waye ake rikici cewa sauraron radio haramun ne ba ai da wa ake rikici cewa waye haramun ce ba na ce ba waye haramun ce ba na ce radio haramun ba ce ba so duk wata hanya da bai hude ya bi to he mun bita asalin wannan banki in aka dauko aikin mu'amalar banki da exchange an ce yahudawa suke zaka je ka Syria sayayya suna garin Madina madadin ka ɗauki kuɗi ‘yan fashi su ɗauki to yana da aboki a can sai ya rubuta ya sa masa hannu wannan mutumin idan ya zo a bashi silan zinare 200 sai ya buga ɗaba ya sa hannu madadin ka ɗauki kuɗi ya ka ɗauki wannan takardar asalin cek aka ci haka ya faru da haka in ka je siriya ko ka je dimashq sai ka je kantin kasuwar da yake ka tambaya ina kantin wane shi ne business partner ɗin shi sai ka kai masa wani takardar in ya gani ya kirga silan zinare 200 sai ya baka su kuma sai su ɗauki ladansu daga wannan gurin zuwa wannan guri ɗin da haka aka yi developing idea ta banki to yanzu duk malamai suna magana da kuɗin ruwa da kuɗin riba da kuɗin wane ne musulmin sun narki ba sa tambaya wace ce mu'amala da take daidai me ya kamata in ci a banki me ya kamata ban ci a banki ba duka an narke kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake haka ake tafiya har an gangaro zuwa karhe mining da cryptocurrency ko yau nake karanta wani status na wani yaro yace shi bai san me yasa ba da yan siyasa da malaman Najeriya mugaye ne wallahi haka na ga rubutu yace duk wata hanya da talaka zai huta da ita sai sun sun toke saboda haka yanzu hibda da wasa wasu malaman sun ce haramun ne wasu malaman sun ce halal ne to saboda haka ce malaman yan bakin ciki ne an samu mayinin ana tattaka ana samun kuɗi don bakin ciki amma an ce haramun ne yanzu kaga kenan yanzu in ka daga ƙarshe ba shi kai mayinin halal ne ya sa sunansa a ƙasa ya ce in ji wane ba na so in faɗa fatawa ya ce wane ya rubuta sunan shi na kalla kawai na yi dariya eh wannan alƙawarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne la tattabi'unna sanana man kana qablakum a zauna ayi karatun tanas a kalli gaskiya da gaskiya ya halatta bai halatta ba malamai suna ta ƙara wa juna ilimi nan da yan sati biyu uku wata ɗaya wata biyu wata uku za a ga menene gaskiyar al'amari din ko za a fara ɗaukan karatu Allah madaukakin sarki ya samu dace rawahu tirmidhi wa sahahahu yace wannan hadisin imamu tirmidhi ya rawato shi ya inganta shi sai masail da suke cikin babi din za su karantu muna da bakwai hadin ti hamsin da uku da aka yana gama kwana akan masail din ko sai mu yi kamar da muka yi sauran karatuttukanmu insha Allah ta'ala abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah ya amfane mai ba mu ikon aiki da kiyayewa da shi wanda yake akwai kuskure Allah ka nuna mana kuskuren ka samu gyara mu yi aiki da abin da ya dace Allah madaukakin sarki ka sarkar da albarkarka da alkhairinka akan mu da wannan garuruwa namu da wannan jiha tamu Allah duka abun abin da yake na tsoro da tashin hankali Allah madaukakin sarki ka dauke mana shi Allah madaukakin sarki ka bamu alkhairai cikin yinin mu da safiyar mu Allah madaukakin sarki ka bamu kariya a cikin daruruwan mu da cikin yinin mu Allah madaukakin sarki ka bamu dukkanin albarka da alkhairi Allah ka raya mu musulmi ka kashe mu musulmi yan uwan mu da suka riga mu gidan gaskiya ubangiji ka ji kansu ka yi musu rahama Allah madaukakin sarki ka yafe musu ka gafarta musu mu da muke raye ubangiji ka tsare mana imanin mu da aqidar mu Allah ka raya mu musulmi ka karbi rayuwar mu musulmi Allah ka bamu makwabtaka da annabinka sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin